بسم الله الرحمن الرحيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم والقراض جائز بالدنانير والدراهم malam ya ce wa iradu kashin maraba ita ce irada ka ɗauki kuɗi ka baiwa abokinka ya yi kasuwanci saboda shi ɗan kasuwa ne amma ba jari a hannu kai kuma baka san kasuwa ba amma ga kuɗi a hannu to ka ɗauki wannan kuɗi naka ka damƙa mashi shi ya yi kasuwa kuɗi kashin maraba ja'izun ya halitta yin haka nan ɗin biddananiri wadda rahim da dinarori da azurhohi ma'ana ya halitta da naira ka ɗauki naira dubu hamsin ka baiwa wani ya dinga jujjuya ta ku dinga kashi maraba ko ka ɗauki jika ɗari ka damƙawa wani ya dinga kasuwanci ku dinga kashi maraba ya halitta
وقد أرخص فيه في نقار الذهب والفضة في نقار الذهب والفضة malam ya ce wa ƙar'ur fihi haƙiƙa an yi rangwame malamai sun yi rangwame cikin yin kashi maraba bini ƙarin zahabi wal fidda da buntattakin zinari da azurfa babu laifi idan mutum ya zo shi zai maka za ku yi kashi maraba da shi ka ɗauki 'yan dala ashirin ashirin da 'yan ɗari ɗari na ƙarfe ka damƙa mishi ya je shi lissafa ya ɗauki wannan kuɗin ba sai ka hudo ta kafo ba ka damƙa mishi
ولا يجوز بالعروض ويكون إن نزل أجيرا في بيعها وعلى قراض مثله في الثمن malam ya ce wala ya juzu bil urudi amma ka shi maraba baya halitta a yi shi da kadarori baya halitta da kadara kana da kwai fili ka je ka ce wa mutum to wane ka sai da wannan hilin nawa sai ka ɗauki kuɗin ka dinga jujjuyawa da shi ne ka shi maraba da shi bai halitta bai yin haka saboda ita kadara musamman ta hili za a ga cewa abu ne wanda babu ka cikin abin da za a samu a cikin ta zai iya yiwuwa a saida shi miliyan guda zai iya yiwuwa ya kasa da miliyan guda zai iya yiwuwa ya hau da miliyan guda yanzu ba a san ba abin da aka bashi hakanan ko kuma kana da kai wata motar ka ta mutu kana so za ku kashi maraba da wani kace dauki wannan motar ka je ka saida ta ka dinga mu'amala da kuɗin to da halitta bayin hakanan yace wa yakunu ajiran in nazala wa yakunu ajiran fi bai'iha to wannan mutumin wanda za ku yi kashi maraba da shi yana zamantowa a matsayin dan kwadago lebura a cikin saida wannan kadar in nazala idan har hakan ta abu idan ya zamanto ya zo gurinka ya ce wane ku ne kuke da kwai kuɗi a hannu amma ba ku san kasuwanci ba mu kuma mun san kasuwanci amma ba kuɗi a hannu to kayan da ake ba mu a jika hamsin ba shi in muka je mu da jika arba'in kuɗi hannu za mu iya kawo shi to muna so ku mu alkurma ku taimaka mu da jika ɗari biyar in muka je mu kuma in Allah ya yarda in nawa ta hayo akan 500 din nan zamu raba ce to wale yanzu ka zo ka kudi yayi barci amma akwai wani hili na hilin nan na kawai ina kyauta da kan ba zai rage da jika 500 ba ka je ka sai da shi sai ka ci gaba da harkokin amma a yi gaskiya a cikin lamarin to yanzu da ya je shi sai ya gaya wa dillalai muna da kwai hili a guri kaza ga shi ga shi ga shi ma cika baki dai ina da hili a guri kaza shi kuma ba na shi ba aka zo aka yi ciniki ya buki kirji ya yi ciniki an sallama ya ce iya sallama aka samu kuɗi jika ɗari biyar da talatin to yanzu in ya zo shi jika ɗari biyar da talatin kinna a ciki sai an hudda mishi ladan shi na kwadagwanci da ya na samowa dillali da ciniki da aka yi in aka hudda mashi kudin shi na kwadagwancin wannan sannan kuma abin da ya saura sai a je a yi wannan kasuwancin da shi wa ala iradun mithlihi fi saman sannan kuma shi wannan mutumin yana kasancewa ne akan kashi maraba ta kwatamkace shi a cikin kudin da zai dinga samu abin da ake nufi yanzu anan da ya zo ba shi kadara to in an sai da ta ɗari shidda ya zamanto a ka'ida duk mutumin da ka sa shi gaba akan sai da kadara aka saida ta jika 600 din a jika 100 yana da jika biyu zai zama mutum zai yana da nan jika goma sha biyu ko sai an hudda wannan jika goma sha biyu in din a jika 100 yana da jika biyar ne sai an hudda jika 30 daidai to yanzu sai an hudda wannan jika 30 kin daidai to yanzu kuma abin da ya saura din yanzu zai je shi ne akan kirara irin ta tamkar shi wanda aka ba shi jika 570 idan ya jujjuya ta aka samu ta koma 700 nawa za a ba shi shi nawa zai dauka wancan nawa zai dauka
وللعامل كسوته وطعامه إذا سافر في المال الذي له بال masha Allah malam yace walil amili sannan kuma ya halitta ga shi wannan ma'aikacin wanda ka ba shi kuɗi ya je kuke kashe raba kai kana zaune a gida kana karatu shi yana kasuwanci to ya halitta kiswatuhu ya ɗauki wani abu a cikin wannan dukiya ya siyi riga ko ya siyi wando ko ya siyi yadi ya ɗinka wa ta'amuhu sannan kuma ya halitta ya ɗauki wani abu a cikin wannan dukiyar ya siyi abinci a kasuwa a sa mishi da ɗan nama ya ci idza safara fil mali alladhi lahu balu amma da sharaɗi ba idan yayi bulaguro yayi bulaguro kamar yanzu ya zama to yana Kano murya yana zuwa Kano ya saro kaya ya kawo murya to yanzu ya halitta idan ya je Kano ya ci abinci a cikin wannan kuɗi ba za ka ce ba wane to kuɗinka na mota da kuɗinka na abinci ke za ka tare da kayan ni kuɗi na kawai na kasuwanci ne zalla ba ruwana da wani cin karshen in dai bulaguro ne ba za ku ƙulla wannan haka ba da shi idan ya yi bulaguro amma kuma filmalin ladhi lahu balu a cikin dukiyar da ta- tana da kwai alhurma a cikin dukiya wanda take da kwai yawa ba irin dukiya yar kaɗan ba ka ba mutum jika biyar ku yi kashin mu raba da shi yanzu da ya bulaguro da ya je shi ya ga wani yadi wanda ana saida shi jika biyu da rabi a nan ya siye shi naira ɗari biyar a can naira ɗari biyar ko bata wuce ba dala ɗari da hamsin to yanzu ba ruwanka a jik- a jika biyar ce za a huda za a huda kuɗin yadi ko kuma ya ce ya ci abinci na jika guda a hanya kaga ai ya kai- ya karya ka
وإنما يكتسي في السفر البعيد malam ya ce wa inna ma yaktasi sani dai yana halitta ga mutumin da ake kashi raba da shi ya yi tufafi a cikin dukiyar fi safaril ba'id a cikin bulaguro mai nisa da yi idan ya yi bulaguro wanda yake ba mai nisa ba bulaguron da za a iya zuwa a zuwa a rana ɗaya to bai halitta ba ya ce ya hudda kuɗin tufafin shi a cikin wannan kuɗi a'a yanzu abin da zai yi shine idan yana buƙatar zai siyi riga ko zai siyi wando yanzu in aka zo aka yi lissafi gashi kana da jika kaza ina da jika kaza to in aka tafi za a in ya- in zai zai koma to zai hudda kuɗi daga ajihun shi to eh, to madalla sai na jinin insha Allah insha Allah sai sai ya hudda daga ajihun shi sai kayan shi an gane ko amma in bulaguro na nesa ne wanda za a iya ɗaukan wata guda irin kaman bulaguro ne na teku wanda zai iya yiwa ka je ka sai bayan wata uku ka dawo kuma shi ko ba zai yiwu ba ka raka zuwa da kaya da yawa in za ka to ya halitta in ka je ka ka sai kwamfule ɗaya ko biyu a can wanda za ka raka sawa kafin ka dawo ya halitta
ولا يقتسمان الربح حتى ينض رأس المال malam ya ce wala ya ɓata simanin ribaha amma da shi mai dukiya da wanda yake aiki da dukiyar ba za su raba ribar da ta hayo kai ba hatta ya nubba ra'asul mali har sai jarin ya zamanto kuɗi ne tsatsuba ya zamanto kuɗi ne gari ba kadara ba in aka zo yanzu ka ba shi jika 500 yanzu da ya zo da ya kawo kaya daga kano sai ya rarraba wa kiliyan da ya rarraba musu kayan na jika 700 yanzu sai wani ya ba da jika 200 a ciki yanzu nawa ce ba a musu ba 500 yanzu ba zai ce ba to wani tun da dai yanzu kaga kayan 500 ne muka kawo aka saida su 700 kuma yanzu ga 200 ta shigo hannu rike 100 in ɗauki 100 ba za a yi haka sai lokacin da ya zama to an amso wacce 500 kin daga wajen mutane ya zama to kuɗi ne gari wanda in a yanzu ma irada ta warware za a iya baiwa mai kuɗin kayan shi sannan kuma za a raba wannan ribar
والمساقات جائزة في الأصول على ما ترابي عليه من الأجزاء والعمل كله على المساقة alal musaki alal musaki malam ya ce wal musaqatu shayarwa ba ruwa ya hana ka ɗauki mutum a matsayin lebura ya dinga yi wa ya dinga yi wa da shanka ba ruwa ko kuma an yi maka siminti amma kai ba ka da damar da za ka tsaya a gari ka ɗauki wani ya dinga ba shi ruwa ko kuma za a maka aiki za a maka andir ka ɗauki mutum ya dinga baiwa wannan ginin ruwa shine musaka fil usuli a cikin gindina na busha- busashe gindina na itaciyoyi bishiyoyi to wannan ya halitta alama taradaya alaihi min al-ajza'i akan yanda suka yi yarjejeniya akan shi da shi wanda za a yi wa aikin da kuma shi mai aikin yanda suka yi yarjejeniya da shi na yanki yanki na lada da zai bashi ya ce to duk rana ɗaya idan kai kana da dala kaza duk rana ɗaya idan kai kana da kaza kwana goma idan aka yi lissafi nawa gare ka ina da kaza kuma shi wanda za a waɗin ya yarda da farashin da shi wanda zai ya yanka mashi kuma shi ma wanda zai ya yarda da farashin da shi wanda za a waɗin ya yanka an gane ku sun yarjejeniya kenan an san inda a kwana to wannan ya halitta wal amalu kulluhu alal musaqi aiki na wannan garkar gabaki ɗayan shi yana kan mai shayarwa yana kan shi leburan da aka ɗauke shi shayarwa ɗin ba ruwan gane ko irin da ake a irin arewa za ga cewa mutum yana da kwai garka kawai ɗauke ka a matsayin haya lebura za ka dinga mata ba ruwa ka dinga kula da ita ga abin da zai baka kullum ko kuma ga abin da zai baka a wata idan aka zo za a sai da kayan gona kayan garkar wannan kai ba ruwanka yanzu kawai shi da shi da wanda zai siya za su je shafe ɗaya su yanke kayansu ba ka sani ba nawa aka saida kai dai aiki kawai kai ta yi Mm, da wannan ya halitta ولا يشترط عليه عملا غير عم- غير عمل المساقات ولا عمل شيء ينشح في الحائض إل- إلا ما لا إلا ما لا بال له من شد الحذيرة وإصلاح الضفيرة Mm, masha Allah malam ya ce wala ya shtarɗu alaihi amma fa shi mai garka ba zai sharɗantawa ba zai sharɗantawa ba wanda ake yi wanda zai yi mishi aiki ba ba zai sharɗanta mishi ba amalan wani aiki ghaira amalil musaqati in banda aiki na shayarwa a cikin wannan garka ba zai ce ba towa ne kaga dai banda ba ruwa akwai abin da ya shafi noma da abin da ya shafi maimai da abin da ya shafi roro da abin da ya shafi ah, abin da ya shafi me ake ce mishi tono wannan duka ba zai shirɗanta mishi ba eh shine noman na ciyawa ba zai shirɗanta mishi ba tunda dai shi ya ɗauke shi a matsayin kawai ba ruwa ce zai raka mishi ko to yanzu ba ruwan shi da wani aiki wanda yake mai wahala wala amala shay'in yunshi'uhu fil ha'id haka nan ba zai sharɗanta mishi ba aikata wani abu wanda shi wannan lebura shi ne zai kage shi zai fara shi a cikin wannan garka din ya ce to wane dole fa kai zaka tona rijiyar da zaka raka ba ruwan da ita dan ka gani daga can muke janyowa kullum muna kashe kuɗi kai zaka tona a nan an ce akwai ruwa a kusa ba zai sharɗanta mishi wannan malam ya ce in kaga ya sharɗanta mishi aikata wani aiki kuma shari'a ta yadda da shi malam ya ce illa ma la bala lahu sai dai aikin da ba ya da mahimmanci aikin da ko wani zai huce ka ce wani da Allah taimaka ka kama mu gyara guri kaza zai ce to bai huce yan mintuna ba aikin da kawai taimakekeniya ce min shaddil hadira irin abin da ya shafi ɗaurewa shinge shimge wani guri ya ɗan kwalga zai iya yiwa bisa ta shigo ta ciki akuya ko timkiya ta shigo ta nan yanzu za ka sharanta miji to wane wannan dunguraren da kaga cewa dai akwai babbar hanya za ka samu eh, kaya kaɗan cike gurin yanzu wannan ya halitta ya mishi saboda aikin da a wuni ɗaya mutum yana iya duka ga baki ɗaya in garkar karama ce an gane ko wa islahi dafira da kuma gyaran rumaniya an gane rumaniya inda ruwan yake zauwa shi kuma ya ɗako daga rumaniya ya zubo ya je ya baruwa to in ya zama to gurin ya ɗan cushe gurin da yake baruwan ya ɗan cushe ruwan in ya zo sai ya zo shi kamar gurin ya taro shi a matsayin tudu na hiyar ka gangarewa ya koma ba to za ka ce to wannan rumaniyan nan tamu kaga ta ɗan cushe daga gindin sai ka ɗan yashe ta saboda ruwan ya raka taruwa yanzu wannan ma ya halitta ya shar'anta mishi
وهي مجتمع الماء من غير أن يشع بناء بناءها yauwa وكذلك to ya ce wahiyar mujtama ulma'i abinda ake nufi da abdafira shine matattarar ruwa inda ruwa yake tattaruwa a ɗoka daga nan a yi ba ruwa min ghairi an yi shi a bina'aha amma ho ba tare da ya sharɗanta mu sai ya faru ginin ta ba ya ce to ruma ne amma mu ba ba mu da agarkata dole sai ka ɗan janyo amma za a sayo siminti da ɗakuwa da komi a kawo ai a'a ba zai mishi wannan ba. in wannan ne shikenan sai ya nemi wani ma'aikaci daban ya tona mishi rumaniya da irin ta mu je zanen ya tona ya rami kawai ya janyo ruwa in yi ma za a yi a mishi kuɗin shi daban.
eh in yi yawwa in yin ma za a yi sai a mishi kuɗin shi daban amma kala sa shi a cikin wancan aikin والتذكير على العامل وتنقية مناقع- مناقع مناقع الشجر وإصلاح مسقط الماء من الغرب وتنقية العين وشبه ذلك جائز أن يشترط على العامل jayyid malam ya ce wa tazkiru buga kililin idan da binai ne garkar da binai ce mutum gare shi to kuma sai suka yi yarjejeniya ga wani zai dinga mata baruwa to yanzu idan ta isa lokacin da za a buga kililin to wannan buga kililin kan alal amili yana kan ma'aikacin leburan da aka ɗauka zai dinga shayarwa zai dinga baruwa to shi zai buga kililin ba za a nemo wani mai buga kililin ba kuma ko da an kawo wani wanda zai buga kililin shi leburan wannan da shi za su yi yanki shi zai biya shi watan ƙiyatu manaƙi shagar sannan kuma tsaftacewa gurin da itatuwa suke faɗowa kamar yanzu a cikin garkar taka kana da kwai irin mangwaro wanda in aka yi iska wannan me ake ce mishi hamsan shi suna ta faɗowa kuma suna ta faɗa gurare da yawa a cikin garkar taka to yanzu wanda zai kula da ɗaɗɗokewa wannan hamso da suke ta faɗowa wa islahu masqat ilma'i min al-gharbi da kuma gyara inda ruwa zai zubo idan an zubo shi daga guga shine cikin keli inda zai shigo hanyar da zai zo ya biyo keli igiyar wannan to gyara wannan guri watan qiyatul aini da kuma tsamewa ido idan ya zamanto ido ya dan cushe Yasa.
yawa ya san shi to ya shewa ido don ruwa ya raka fitowa da kyau wannan duka wa shubuhu zalika da makamancin wannan ja'izun an yi shi tarata alal amili ya halitta a sharɗin tawo ma'aikaci an gane ko ya halitta ka ce towa ne ni da yanzu ka san dai kawai zawa ta zawa ta garaje zawa na garaje sai alhamis alhamis zai iya yiwuwa ranar sudu ko wata rana in ka zo ka ga waɗansu gurare wanda yana buƙatar ka gyara su to ka yi ƙoƙari ka gyara su kar ka ce sai in na zo ne za ka yi in na zo ran alamun shi abin da na taro in taya ka amma irin abin da ya shafi aiki wanda bai taka kara ya karya ba ka kula da shi ya halitta ولا تجوز المساقات على saƙatu ولا تجوز المساقات على إخراج ما في الحائط من الدواب وما مات منها فعلى ربه خلق خلفه ونفقه ونفقة الد- الدواب ولا والأجار والأجار al'ujara'i والأجراء على العامل وعليه ذريعة البياض اليسير na'am malam ya ce wala ta juzul musaqatu shayarwa ba ta halitta ala ikhraji ma fil ha'iti min ad-dawabi akan fitar da abin da yake cikin wannan garka na dabobin da ake aiki da su ya ce to wani da muna aiki da injin ban ruwa guda uku to yanzu in muka yi wannan magana da kai to yanzu wa kai za ka nemo injin ban ruwanka tunda ni na wajen na haya nake so in bada su da halitta bayan haka ayyu a injinan baruwa wanda ake aiki da su suna nan a matsayin da su za a ci gaba da aiki shi yanzu kawai aikin shi shine in ya zo aka tasa injin baruwa ya je shi wannan aiki Yanzu shi zai zo shi ya tasa injin baruwa ya yi komi da komi ko kuma ya zamanto akwai irin galma noma wanda ake noma da ita a cikin garaki to kuma da maraki ya ce to ni wani da da marake na da galma ta haka nemi wata bai halitta bayan haka amma mata mina abin da ya mutu daga cikin abubuwan da ake aiki da su a garka ya zamanto a kana da kwai marake wanda kake aiki da shi sai lokacin shi ko kuma aka saida shi to yanzu fa ala rabbihi khalafuhu dole ne mai shi ya kawo kansa mai garka shi zai kawo kambacin wannan marake ya zo da wani marake daban hakanan kuma akwai injin ba ruwa ana aiki da shi wata rana an kawo shi gida sai aka sace shi to yanzu dole ne mai garka ya ciri ya kullu ya siyo wani injin ba ruwa ko kuma ya dinga ɗauka mai injin ba ruwa haya an gane wa nafaqatu dawabi wal ujra'i 'ala al'amil amma ciyar da waɗannan dabobin da ake aiki da su a garka irin abin da ya shafi injin ba ruwa ne siyan mai da yi mishi bidan shi da idan buji ya mutu wanda zai siyo waɗannan abubuwan gabaki ɗaya wal ujara'i da kuma baiwa leburori abinci wanda aka ɗako su za su kama wa mutum aiki to dukkan biyansu da abincinsu da komai alal amin akan wannan ma'aikacin kamar yanzu ne ku yi yanke da mutum nawa za a mun ɗaki biyu amma ni ba na sa hannu ko ɗaya ba in kuka yi magana da shi metar shi zai nemi leburan shi shi zai nemi wanda zai kawo mishi ruwa shi zai nemi wanda zai kawo mishi ƙasa ka ce ni dai kawai burki kaɗai na kawo to yanzu da kuka yanzu komai a kan shi wancan da yake an gane ko wa alaihi zari'atul bayadul yasiri hakanan kuma wajibi ne akan shi wannan leburan wannan ma'aikaci ya shifke kwalga wanda take yar kaɗan wanda take cikin wannan garkar da ya zo salati ne sai ya zamanto akwai waɗansu kelina wanda ba su cika ba da kyau to yanzu wajibi ne a kan shi idan ya ba ruwa wurin da bai cika ba da kyau ya zo ya ɗan daddasa mishi salati an gane ko amma in ya zamanto kaɗan ne wurin ba irin kamar gonar da ta zamanto an yi binne bace kuma binnan ya ciyo da aka yi ruwa sai ya zamanto ɗan kaɗan ne ma ya fito yanzu ba wajibi bane akan shi ya zamanto shi zai yi wannan jindiga a yanzu shi ma wannan aikin shi daban za a mishi
wala ba su an yi lura dalika lil'amili wa huwa halluhu a halluhu malam ya ce wala ba'asa amma babu laifi an yi lura dalika lil'amili a bar ma wannan kin gurin wannan kulgakin il kaɗan a bar ta lil'amili ga shi ma'aikacin shi mai garka ya ce to wane ka ga da yanda garkan nan take can wajen ƙasa ƙasa bai kama kuma kamar gashi nan zai mutu to yanzu kana da dama in kana so ka siyo irin ka ka ka dasa zai zama to wannan naka ne na kanka eh ka cire shi in ya in ya isa amma da ni dai wannan wanda suka fito din ka kula mun da su wa huwa ahalluhu kuma wannan ma a bar wannan kin ga ma'aikacin shi ya san yanda zai da kayan shi shine yafi dacewa eh kai an sa maka salati shi kuma yana so ya sa tumatir shi kenan ya je ya sa kayan shi
wa in kana al-biyadu kaseeran lam yujiz an yadu lam yujiz an yadkhula fi masaqatin nakhli illa an yakuna qadara thuluthi min al-jami'i fa qalla malam ya ce wa in kana da bayadu katsiran idan kwalgar ta zamanto tana da kwai yawa ta kai kamar rabin garka to lam yajus an yi da fi musaqatin nakhli bai halitta ta shiga cikin shayarwa ta dabine idan dabino ne ya zama to kake shayarwa irin garka ta dabine da ke akwai wuraren da kawai dashen dabine ake in aka yi dashen dabino irin kama a garace wannan za ga cewa ana sai da ayi wani ƙetare yanzu kawai a ce za a kula da shi ɗan bayan ya yi wata biyu ko uku sai a hudo shi a sayar da she ba an gane ko to yanzu shayarwa ta dabino ce da shan na dabinai ne gaba ki daya za ka dinga shayar da shi to yanzu bai halitta in ya zama to kwalgar tana da yawa illa an ya kuna tsadarar tsulutsi min aljami'i faƙalla sai dai in kwalgar ta zamanto gwargwadon kashi ɗayan ukun wannan garkaci gwargwadon kashi ɗaya ne cikin uku inda za a ra- kasa garkan nan gida uku kashi biyu lafiya kalau ne a kashi ɗaya ne ake da kwai matsala ba tsalla ko kuma ƙasa da ka- da kashi da kashi ɗaya to yanzu ko ya zamanto idan aka kasa ne kashi biyar zai zamanto kashi ɗaya ne ma ba kwalgan to yanzu wannan shi kenan ba laifi shi mai garka ce to kai zaka kula da wannan ka sa su kai komi da komi a ciki kawai a yi da yanki alhamdulillah wallahu ta'ala alam